أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما هكا أنوا باكدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله زامت قبدا karatunmu na hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah mana muwafaka don darajar shi cikin abubuwan da za mu faɗa. To yau za mu tashi ne cikin hadisi na hudu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ya ce, An abi Abdurrahman Abdullahi ibn Mas'udin radiyallahu anhu. An samu daga abi Abdurrahman shine Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi Abdullahi bin Mas'ud yana cikin manyan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya musulunta tun da jimawa a Makka har ma ana cewa shine sadisu sittatin fil Islam shine na shiddan mutum shidda a cikin musulunci kaga kenan musuluncin shi da ɗaɗɗe ne abdullahi bin mas'ud kuma an ce dalilin musuluncin shi da yayi eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya shuɗe a wurin shi lokacin yana kiwon waɗansu dabbobi ƙananan dabbobi shi abdullahi bin mas'ud kin gabanin ya musulunta to shi kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya gulam hal indaka min labanin tasqina shin kana da wani nono ne a wajenka wanda za ka shayar da mu to shi kenan sai ya ce ma manzo Allah sassan ya kwarai ya ce eh amma dai shi amana ne aka bashi sai na'am walakin ni mu'tamanun ya ce eh haka ne ya ce akwai amma amana aka bani kenan ba zai iya ba da kayan da aka bashi na ajiya ba aka bashi amana to sai manzo Allah sassan ya tambaye shi in akwai wata dabba wadda take kamar batta da bata haifu ba kuma batta da ciki wani abin ga namiji bai bi ta ba ma'ana dai wai wadda batta da nono batta da shayarwa kenan a jikinta babu nono ko alama ko bata haifu ba shi kenan sai zuma annabi sallallahu da ita annabi ya shafe ta ya shafi hantsarta kuma ya addu'a ko ya hantsarta cika da nono annabi sallallahu ya samu wannan nonon wanda ya tafi a cikin wani makayi da abubakar ya kama shi shi kenan manzan Allah ya sha kuma ya shayar da abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu shi kenan kuma kawai sai ya hori hantsa wannan ta kame ta koma kamar yadda take da kamar babu nono a jikinta to sababin wannan mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi bin Mas'ud ya gani sai Allah ya mishi sababin musulunta shi radiyallahu anhu sai ya musulunta to Allah bin Mas'ud dai yana da tarihi wanda yake mai kayatarwa eh an ce kana radiyallahu anhu ya kasance shi Allah bin Mas'ud radiyallahu anhu صاحب السر المصطفى صلى الله عليه وسلم أبوتين سرا النبي أمن زابن الله سيرة أمن صلى الله عليه وسلم تأكل وكان يمشي أمامه بالعصا يا زمن تينا تفيا أجبان شد السنده wa yunqizuhu idza nama kuma yana tada shi idan yayi kwana wa yulbisuhu na alaihi kuma yana sa ma annabi sallallahu ta kalman shi biyu idza qama idan ya tashi eh shi yasa aka ce kana min ajwadin nasi thawban wa atyabahum rihan ya zamanto mafi eh kyautan mutane wajen tufa kuma da mafi kamshinta ita tufafin nan na wajen iskanta tana da kamshi ta'ziman lin alai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da girmama shi da yake yi da takalma biyu na annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa innahu kana yahmiluhuma idza jalasa dan ya zama to yana rike yana daukan annabi sallallahu alaihi yana daukan takalman annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi ya zamna fakana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zama to ya kirimu yana girmama Abdullahi bin Mas'ud ويقربه كما ينا كسان تدشي وكان لا يحجبه يا زمن تو بي سامشي tsari ma'ana bai kare shi da shi faliza kana shi yasa abdullahi bin mas'ud ya zamanto kasirar dukhuli alaihi sallallahu alaihi wasallam mai yawan shiga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana radiyallahu ta'ala anhu kuma abdullahi bin mas'ud ya Allah tabbata gari shi ya zamanto ya kulu yana cewa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ma nazalat ayatun min kitabillahi ta'ala illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fima nazalat Allahu akbar to cikin wata magana da ya faɗi Abdullah bin Mas'ud kin yake cewa na rantse da Allah da babu wani ubangiji wanda ba shi ba babu wata ayar da ta sabka daga cikin littafin Allah madaukin sarki sai kuwa ni na san ina ne ta sabka kuma cikin menene akan dalilin menene ta sabka Allahu akbar kuma ya zamanto shi Abdullah bin Mas'ud an radiyallahu anhu awwala man jahara bil qur'ani min ashab shine farko wanda ya bayyana karatun alqur'ani daga cikin sahabbai wadalika wannan kuma annahu cewa shi lamma nazalat suratul rahman da suratul rahman ta sabka قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في النبي سيرا da amince Allah tabbata a gare shi an zaban Allah yace man yaqra'uha ala quraish wa zai karanta wannan sura akan quraishawa فقال ابن مسعود فابن ابن مسعود yace ana ya rasulullah yace ni ya ma'aikin Allah ni zan karanta وذهب إليهم سيك هزوا قريس فرآهم سيغن مجتمعين السنة تدري حول الكعبة كيوين كعبة فافتتح القراءة سيبو إكراتو بهذا إذا سورة الرحمن كي. فقام أبو جهل سي أبو جهل يتاش فلطمه سي ماري عبد الله بن مسعود وشق أذنه كما يساد كنش وأدماه كما يسامش عيجني تشيكنا فذهب وعينه تدمع سيته وراء النبي إذا اجتنى هوائي الله أكبر فالنبي صلى الله عليه وسلم بإهداء هكذا فنزل جبريل عليه السلام ضاحكا سي ملائكة جبريل يسبكو أمنت أن لا تبت أقريش هنا ميدارية فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم سي أن في هذا أمس الله تبت أقريش يتي أنت تضحك وابن مسعود يبكي يزكي جبريل كي داريا كما أبلاء مسعود ينهوك فقال سي جبريل يتي ما الله صلى الله عليه وسلم ستعلم يا رسول الله مما أضحك يتي السنزاك سن يا مأيكن الله dalilin menene nake yin dariya to shikenan da Allah ya kawo ranar badar da magana suna da yawa yana dan takaitawa dai Allah ya kawo ranar badar aka ce wa nasarallahu almuslimina Allah ya taimaki musulmai to shikenan amar al-mustafa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hori ibnu mas'ud Abdullah dan Mas'ud an ya akhudha ruhahu ya dauki mashin shi kuma annabi ce ta iya nemo a cikin waɗanda suka ji ciwo wane ne wanda akwai sauran rai a tare da shi ya kashe shi shi na famar rabi abi jahalin sai shuɗe wurin abu jahal huwa multaqan fi shada'idil halaki kuma ga nan yana yana jefe cikin tsanance tsanancen halaka ma'ana yana kwance yana yana cikin magagin ya kusa ya mutu yana cikin tsanance tsanancen halaka to shi kenan shi abdullahi bin mas'ud sai ya ji tsoro cewa ka aji har yanzu da abu jihar kin akwai wani sauran karhi da yake da ko ya taso mishi to shi kenan sai ya sa mashi a cikin hancin shi daga baya to da ya lura dai inda abu jihar kin ya gajiya ba zai iya wani abu ba to shi kenan ya hau kan kirjin shi kuma ya yanke kan shi kuma ya tsaga kunnen shi wajen alafi haifan sai sa wani zari wajen rahu ya janyo shi ayar ra'as ma'ana kan wai ila an alqahu bayna yaday annabi sallallahu alaihi wasallam sai da jefar da shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa jibril bayna yadayhi yadhaku kuma jibril yana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana dariya wa yaqulu yana cewa udhunun bi udhunin war ra'su ziyada yana cewa kunne da kunne har da ƙarin kai Allahu akbar to shine haka gane shi dalilin da mala'ika jibril yake dariya a wancan gama da da Abu Jahl ya tsaga ma Abdullah bin Mas'ud kunne kina san ce akwai wata ranar da zata zo shi ma Abdullah bin Mas'ud kin ya tsaga ma Abu Jahl kunne to kuma gashi yace hamma da ya mishi gyara ma da da yace yace kunne da kunne kina an yi kunnen doki kowa ya rama shi ya tsaga mishi kunne shi ya tsaga ni yace haɗuwar ra'su ziyara har da ma ƙarin na wajen kai to Abdullah bin Mas'ud dai an ce lokacin da ya yi rashin lafiya sayyidina Usman dakhala alaihi Usman radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Usman ya Allah tabbata a gare shi shigo wurin Abdullah bin Mas'ud faƙala lahu ya ce mishi ma ta shtaki me kake jaji me kake ma'ana me kake jaji me kake damuwa da shi faƙala ya ce zunubi zunubai na su ne nake jaji ƙala sai usman ya ce mishi fama fama ta shtahi to me kake marmari ƙala al-maghfira ya ce gafaran Allah ƙala usman ya ce ma'aula bin mas'ud ala amuru laka bi tabibin shin ba zan horo ba gare ka ga wani mai magani wani likita ya zo ya maka magani qala at-tabib amradani yace ai likitan shi da kanshi ne sa min rashin lafiya kenan Allah shi a wurin shi Allah shine likitan shi qala sai Usman da har yanzu yace ma Abdullah bin Mas'ud ala amuru laka bi ata'in shin ba zan horo ba gare ka da wata baiwa a baka wani abu qala la hajata li bihi Abdullah bin Mas'ud yace bani bukatar wani baiwa wani kyauta da zamani qala sayakunu li auladika min ba'dika usman yace to ai diyanka sun same shi bayan rasuwar ka su gada qala sai abdullah bin mas'ud yace ma sayyidina usman inni la akhsha alaihim al-faqra ita ni banna jin tsoron talauci akan su su diyana ba'da an allamtuhum suratul waqi'a bayan kwana koya musu suratul waqi'a ya karawuna ha suna karanta ta kullu lailatin kowane dare وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي حقيقة ناجم أيكي صلى الله عليه وسلم يقول ينا تسوى من قرأ سورة الواقعة دون دي كانت سورة الواقعة كل ليلة كون دري لم تصبه فاقة تون أن تلوتي بذات سامشما الله أكبر وروي له كما عبد الله بن مسعود أرويت دقشي ثمانمائة حديث وثمانية وأربعون حديثا حديثي دري تقص دكما hadisi arba'in da takwas hadisi ɗari takwas da arba'in da takwas a karwaito da samani mi'at hadisin wa samaniyatun wa arba'un hadisin Allahu akbar kuma wa mata bil madinati ala al asahi kuma akan mafi ingancin zance dai an ce ya rasu a Madina sanad isnataini wa salasin sanatu isnataini aw salasin wa salasina a shekara ta talatin da uku ko kuma aka ce ta talatin da biyu eh wa huwa ibnu bid'in wa sittina sana kuma yana da yana dan shekara sittin da yanka sittin da wasu abubuwa wa dufina bil baqi kuma an binne shi a kabarin baqi na nan madina wa ruya kuma an yi labari annahu cewa shi abla bin mas'ud khallafa sittina alf dinari ya bar dinari dubu sittin siwa baqi banda bayi wal mashiya da dabbobi radiyallahu ta'ala anhu to kamar yadda muka faɗi dama a takaice ana kawo tarihin masu rawaito hadisi kafin mu fassar hadisi shi Abdullah bin Mas'ud yace qala yace haddathana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya mana zance wa huwa sadiqul masduq shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai gaskiya abin gaskatawa Allahu akbar yace annabi sama abin da ya gaya mana yace inna ahadakum lalle ne ɗayan ku yujma'u khalquhu ana gama halittan shi fi batni ummihi cikin cikin mahaifiyar shi 40 yawman nutfatan kwana 40 yana matsayin mani kenan in Allah ya sa maniyin shi ya shiga daga baban shi cikin mahaifar mamashi to zai zamna a wannan halin na maniyi bai canza ba kwana arba'in nutfatan yana maniyin shi summa yakunu alaqatan mithla zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai zamanto jini sandararre kwatankwacin hakanan kinna kuma an ce jinin nan sandararre kama ana sa mala'ika ne ya dauko kasa daga kabarin da za a binne wannan mutumin ya sa ya gama da wannan maniyin sannan ne ake samun wannan jinin sandararre to aka ce misala zalika shi ma kwatankwacin haka nan ma'ana shi ma wannan tsawon kwana arba'in ke kenan maniyi zai zamna kwana arba'in sannan ya koma jini sandarare shi ma jinin sandarare sai zamna kwana arba'in sun ya kuna mubratan sannan sai zamanto tsoka misala zalika kwatankwacin haka nan ma'ana ita ma tsokai sai ta zamna kwana arba'in ثم يرسل إليه malak. manzon Allah sau sai muke sannan sai a aiko zuwa gare shi shi wannan ababin da yake cikin cikin mahaifiyar shi almalak mala'ika sai a turo mishi mala'ika fa yanfukhu fihi ruha sai ya busa rai a cikin shi to shine ka gani eh kenan in muka dauki kwana arba'in da arba'in da arba'in to sun zamanto kwana arba'in uku kenan kwana ɗari da ishirin kwana ɗari da ishirin kenan sun zamanto kenan wata hudu tun da za a samu talatin talatin ɗa hudu a ciki kenan ɗa wata hudu zai yi a cikin cikin mahaifiyar shi daga shigar shi cikin tun daga mani to zai yi wata hudu ne gabanin Allah ya aiko mala'ika ya busa mishi rai shi yasa eh bayan wata hudun nan ne zaka ji ya fara motsi kenan ko ba a rike lissahi ba lokacin da mace ta ji ɗanta a ciki ya fara motsi to shi kenan wata hudu ne dan a ran nan ne aka samu shirai eh ran nan ne aka samu shirai eh dan haka eh wasu kuma sun ce kaman eh kaman bayan kwana bayan wata hudun da kwana goma sannan ne ke fara yin motsi yawwa shi yasa suka ce dalilin wannan ne ma sa aka sa idda ta, ta mutuwa ma'ana ta kaba ta zaman wata hudu da kwana goma yawwa to ala'ayi halin dai sai bayan wata hudun nan ne sannan wannan arba'in arba'in su uku to Allah zai turo mala'ika sai busa ma wannan abin da ke cikin mahaifiyar tashi rai to sannan kuma manzo Allah sosai yake wayi umaru bi arba'i kalimatin sannan kuma sai a hore shi da kalimomi hudu bi katbi rizqihi farko da rubuta arzikin shi tun a wannan lokacin da aka samu shi rai to Allah zai horon kuma a rubuta za a yi horo da wannan abubuwan duka a rubuta bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id to a wannan lokacin duka Allah zai horon a rubuta wannan a rubuta arzikin shi wanda zai a nan duniya ma'ana irin arzikin da zai yi kaɗan ne da yawa ne halal ne haram ne makaruhi ne ya ne duk irin arzikin da zai mallaka to a wannan lokacin za a rubuta shi wa ajalihi hakanan kuma ajalin shi za a rubuta mai tsawo ne ko gajere ne da lokacin da kuma zai kare ya koma zuwa ga Allah duka a lokacin tun yana wata hudun na a cikin mahaifiyar shi za a rubuta wa amalihi da kuma aikin shi managarci ne ko lalatacce duka a wannan lokacin za a rubuta wa shaqiyyun aw sa'idun kuma shi wannan mutumin wai tababbe ne ko arzutacce ne duka a wannan lokacin za a rubuta Allahu akbar kenan eh an ce kamar da aka bada qissa qila lamma hadarat eh Abdurrahman ibn Auf al-wafatu khushiya alayhi an ce lokacin da mutuwa ta zo ma Abdurrahman dan Auf to an so me akan shi ma'ana ya suma thumma afaqa sannan sai falko fa qala sayfi atani sa'ata malakani yace yace a wannan lokacin mala'iku bi suka zo mana in shi Abdurrahman dan Auf bayan ya falko daga suman nan da yi yace yanzu mala'iku bi suka zo ne fa qala li sai suka ce mini kum nuhakimuka bayna yaday al-aziz al-hakim ka tashi mu yi maka shari'a a gaban mabuwayi wanda yake mai hikima shine Allah fafazzi'atu yace sai na firgita min huma daga su na razana na tsoro fa idan yace bi malakin yace he ga wani mala'ika salisin na uku qad nazala min as-sama'i haqiqa ya sabka daga sama fa qala sai yace khalli ya anhu kubar shi fa innahu kutiba fi batni ummihi sa'idan saboda shi an rubuta shi a cikin mahaifiyar shi cewa shi arzutacce Allahu akbar to haka ne to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gaba da cewa fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu na rantsi da Allah da babu wani ubangiji in ba shi ba inna ahadakum lalle ne ɗayan ku la ya'malu bi amali ahli aljannati lalle ne zai aiki da aiki irin na 'yan aljanna na ayyukan bi da barin abubuwan hani hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un sai ya zamanto sai ya zamanto babu abin da ya rage tsakanin shi da ita ita aljanna sai kaman zira'i guda fa yasbiqu alaihi alkitabu to shikenan sai littafi yayi rigaye akan shi sai littafi yayi rigaye akan shi fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai aiki irin na aikin yan wuta na sabon Allah ko kafircewa wal iyad billah ko abin da ya kamata fa yadkhuluha kuma sai ya shiga ita wannan wutan nan wal iyad billah wa inna ahadakum kuma lalle ne dayan ku la ya'mal la ya'malu bi amali ahli an-nari lalle ne zai aiki da aiki irin na ɗan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un sai ya zamanto ba abin da ya saura tsakanin shi da ita sai zira'i guda fa yasdiqu alaihi al-kitabu sai littafi ya riga yi akan shi فيعمل بعمل أهل الجنة سي أيكي دا أيكي إرن أن الجنة فيدخلها كما سي شجيت الجنة الله أكبر to ka gani wani iko na Allah to wannan duka yana nuni kenan dai komi Allah shi ne rigayi kuma wannan ba zai hana ba mutum da yi kyakkyawan zato ga Allah kar ya ce to ai shikenan bari ma ya bari yin komai tunda ai an riga an yi komai a eh ai kowanne kullum muyassar lima khuliqa lahu kowanne mutum an sauƙaƙe shi ne zuwa abinda aka halicce shi dan shi da haka kenan ai imani ma da hakan kin mutum ya yarda da dukkan wannan abubuwan imani wanda yake cikakke to tun daga nan ma wani abu ne na bishara wanda zai kyautata zato ga Allah cewa shi kin Allah ya rubuta shi cikin waɗanda suke sa'ida yawwa kenan sai a sai a kyautata ma Allah zato to shine eh an ce akan wannan zancen da aka ce wani Allah da ikon sai zamanto yana musulmi kuma ya kafirce shiga wuta ya kusa mutuwa ko kuma yana yana kafiri ya kusa mutuwa ya musulunta ya shiga aljanna aka ce hukiya an yi hikaya anna rajulan musliman cewa wani namiji musulmi kana yahwan mar'atan ya zama to yana son wata mace nasraniyatan wanda take krista fa marida marad al maut sai rashin lafiya rashin lafiyar mutuwa fa qala fi nafsihi sai a cikin ranshi yace ana a'shiqu hadhihi yace ni ina bege ina son wannan mace ولم أجتمع بها في الدنيا أما بنغم دي إتبع عن الدنيا وإن مت على الإسلام إن كما نمت أكم مسلمتي لم أجتمع بها في الآخرة بنا غم دي إتبع الآخرة فتنصر سي يشغى الدين كريستا ومات على النصرانية كما يموت أكن كريستان حفظنا الله من ذلك حفظنا الله من ذلك الله كي أمر قولنا ولما مرضت المرأة إتكون ما تدتي رش الله قالت سيتتي إن فلانا kana yahwani tace wani ya zamanto yana sona wala mai tami bi fi dunya amma bai gamba da ni a nan duniya wa akhsha kuma ina jin tsoro in mutu ala nasraniyati in mutu akan kristanci Allah ashtami bihi fil akhirati cewa bana gaba da shi ba al akhirah fa aslamat Allahu akbar hi ta musulunta wa matat ala al islam kuma ta mutu akan musulunci kage iko na Allah ko gaskiyan hadisin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam shi ya rayu yana musulunci kawai saboda santa karshe ya kristanci ya mutu ita kuma ta rayu akan kiristancin ta zo mutuwa saboda ƙaunansu gamu da shi shi yana musulmi ita kuma ta musulunta don haka Allah ya sa mu cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam su sa'idai ne Allah ya riga ya rubuta su sa'idai kuma Allah ya tabbatar da mu cikin masoya annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya wanda manzon Allah da umayyi tabaraka wa ta'ala za su tema da da mu wa ma zalika ala Allah bi aziz اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين